إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddar hadurin mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 23 ga wata na Shawwal 22 ga wata na Shawwal Hijira shekara 1445 wanda ya dace da talatin ga watan hudu dubu biyu da ashirin da hudu yau insha Allah za mu yi karatu na farko bayan hutu kutse da karatu za mu ce na cikin sha'aban dalilin ramadan kenan farkon karatun mu na fiye suna na sayar da sabi kenan yau za mu yi darasi na farko a bayan sallah kenan amma darasinmu ne na goma sha hudu insha Allah درسنا قوم شاهدوا أشكال تافك السنة نا السيد السابق أيام دندنا لتنبيه ganin harkon karatunmu ne kamar dai inda ya dace baiwa ya karatu irin na cikin irin wannan a ce babu tambaya amma abin da ya dace duk mai tambaya kan darasin da aka yi ko mas'ala fikihiyya ya shirya tambaye shi in mun zo kenan kayan a fara sai a ka tambayoyi kuma mutum kira na zai kayan zo ko ba na zo shi dai a gabatar da tambaya kayan fara karatu a karanta tambaya don ana karatu ana tambaya iya kawo karatu da babu tsari wanda ya ji hoton ya ji hoton ya kasa karatu don haka tsarin da kamata kayan fara karatu a gabatar da tambayoyi bakin gwargwaro abin da aka samu kuma sai a dasa akan abin da aka yi na tambaya insha Allah yau darasin mu kenan na sha hudu cikin littafin fikir suna na asali da sabi a harko kama mance inda muka tsaya mun tsaya kan ruwaya ta Anas bin Malik na cewa wa qatalana nabi sallallahu alaihi wasallam fi qasr shadid وتقليم الأزافر ونتف العبد وحلق العانة ألا يشرك أكثر من 40 ليلة رواية تكي بيان عن أنس بن مالك بياني أكن شيوا النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا معنا يسمى لوكشي تا وجن مسألة تلقي gashin baki da karya ko yanke horce da tsige gashin hammata da aske gashin gaba wannan abin ka a bar su sama da kwana arba'in kanan kasu ka wuce kwana arba'in ba a rage gashin baki ba ko gashin hammata ba a tsige ba ko gashin gaba ko wanka furci shi ne kun bayani ya gabata da aka yi magana na tafi ibik wani ya dace da mutum zuwa mutum ko wuri zuwa wuri magana tsige hammata akwai wanda ba ta tsiguwa ya dai kawo doji ne baka iya masan akwai wasu wurare yanayin su ko yana mutane su ana tsigewa a ciro in iya cirowa a cire ta tsige ta an baiwa a aski shi da abin da ake nema busar da wannan kazamta ko wannan abin a wani wurare na harci na gaba na hammatakin gaba daya a busar da su an baka dama kwana biyu kwana uku shi dai iyaka ce aka maka kakka wuce kwana arba'in da su ba shi ne kuma magana sai za mu tashi insha Allah ifa'ul lihiyati wa tarkiha maganar barin gemanya mana a cika ta kuma a barta hatta ta kaso حتى يوى بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار yanda gemanya za ta zamanto wani abu ne da yake bayyanar da matsayin mutum cikakke ko nutsuwa ga mai ita siffa ta gemanya mutum mai gemu ya kanta cewa mutum ne cikakke kuma mai nutsuwa fala ta kasuru ta kasiran ya kuna ƙaribe min alhalq ka a rage ta ragewa kwarai wadda za ta kusanto kusan makogoro irin ta mutu ranar gemu haka a bada kusan makogoro ne wadda wuce makogoro wani to su ana magana masu gemanya da take zuba ka a rage ta ta zo kusan makogoro sai suke bayanin iyakar rage ta yadda za a yi kamun guda abin da ya kara kamun guda kamar da murmun abdullahi da umar za mu ga yana haka nan kan ga gaban sha Allah ya ce wala ta turuk hatta ta fush balin suna tawassul ba a barin ta ha abin ya muni ya ta zaba ta zaba ta tsafta kuna ta duzu duzu irin wannan duk da akwai magana kan masu ganin akwai malamai masu ganin wafiruniya ko ifuniya suna ga cewa za a bar ta kurin in ma na za ta ji kurin albaniyar mulla kwariyar magana da raddi game da masu wani ra'ayin kuma da dama cikin malamai suna ga wannan magana su suna ga haka ne kurin za a bar ta a ce wa afun liha wa hafu shawadi kurin annabi ce a bar ta don haka kenan kurin ko da rage kasa kuma a baranta shi albani ka ce ta ga kowanne suka bar gemun sai suka taka ta kai ta kai tana taka sarka sako su wurare sai ta kata da kawai sabga take kuna ya ce komi yana tsayar ko ba gama ka ba kasan akwai ƙa'ida kuma ya kawo wani rawi zabgin abdullahi bin umar sa abu huraira da suke bayanin ragewar a bakin wani haddi an gaskiya dai ya yi kure ya yi raddi ga masu cewa ba a taɓa ta kawai sam ko mun tsawon ta ko mun girman ta haka za ta ta tafiya shi dai wani malamin da ta sabi shi ya kawo magana cewa dai wala ta taru hatta ta fasu ka a bar gemanya hatta ya muni bal yusna tawassut ana san kyautata ana kyauta a samu tsaka tsakiya ne bata yawa ba kuma bata yi kada tsaka tsakiya fa innahu fi kulli shay'in hasan shi tawassul akan komai ma abu ne mai kyau ana san tsaka tsakiya ba a samu gona da iri kuma ba san kasawa yace summa innaha min tamamir rajula kuma ge manya tana daga cikin cikal muzakunta ta wannan namiji ga mutun da gemu wa kamar fuhula da cika ta zama bijimi namiji bijimi a ce bijimi alama ce ta haka tabbas bayan za a ga mutum ko aka ce ta a sojin a cikin yaƙi a ga mutum zuzurge mu ya ba da tsoro a kan wanda yake a sirge mun za ka furce a ce kai da mata ka duka suka kuɗi a kaga mai ba ma sabi wa mana kowa san gaskiya bane a hili gemu iya ba da cika ta mazakunta ta namiji kuran wanda abin yaki ne gaskiya magana to bayan wani bayanin da ya dai sai ce fa'ani bin umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khaliful mushrikin wafirul liha wahfu shawari muttafaqun alaihi eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khaliful mushrikin ku sabawa mushrikai kenan su ba sa bari ya ce ku wafirun liha ku cika gemanya wahafin shawarin ku rage ko ku ɗoke gashin baki su kishiyar haka ne sabar gashin baki su aske gemanya cikin jabar mar'ani albani kawatar waya ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ke kula da masu ganin wai musulunci ko abu ne an sai sai a taka wa hauna kuna bane a zuciya duk wani magana ke mu ai duba shi imani abu ne a zuciya kuma annabi ya yake da mazahir ya yake da alama zahiri alama ta addini misali a wasu annabi wa kisra ya yi ko wasu wakilan shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam duk da kawore ne shi da amma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da magana sun zo gashi maki zuru gashi gemu a cikin annabi ce musu mana amarukum bi hada wa muku na umarnin suka ge manya ba su ke kuma kashi wa muku na umarnin suka ce amarna rabbuna kisara umarnin su ce su ce siyaka to walakin ni amara ne rabbi ana hafi shawari ana afi shawari ana wannan wa hafi shawari ni ubangiji amma ni ubangiji na mun umarni in cika gemanya a rage kashin baki yana ba ne wanda ana aiki da mazahir da alama ta kwarai kenan nan kaga annabi umarni na a saba mu shirkai kenan su kishi haka suke kaga yanzu a nan da yawa ga mutane kuma musulmin ne suna tuza musulunci wasu muhammad da sunan malamai kaga mutum fuskar shi kamar ta matar shi ta wuya kwalliya ya aske ya gyara kuma wasu masu na kuskure a cikin babi na magana adab na yau da juma'a wanda ake cewa kaso shari da yawa cikin malamai a kan jahilci su fasara mutane an kaso shari da suke gyaran huska mai gargara wasu ke nasu gyaran huska ya su je su aske rai juma'a su aske fas aske gemu gaba da ƙarshen bakin gaba daya da warcewa duka ko kaso shari ne shi kuma shari bona ke ne shari gashin magi ake magana a rage shi sai sai na fasara tabbas na iya kuma sau da fasara wanda suna ɗaukar kuma abin mun ya cikin an ce wannan mugun fasara ce bai ɗauka haka wannan laihi ne ma kai ba magana ba suna ce ba kai kuma ɗauka ba a dabin ma wani launin juma a je a gyaran huska gaskiya magana na bace a cika shi kuma magana ce da yanwa ba wani saɓani kanta a wajen malamai magabata wanda cewa ba mu nan da yau littafi wanda yake a shahara babu ta makaranta ta zaure zamu ce ta zaure wanda yake babu wani littafi na risala ta ibn abi zaid wanda wannan babu fitara na musamman yayi kuma ya kawo magana kararraba wa ba shazin ba na cewa wa amara annabiyyu an tu'fa lihiyatu wa tuwaffa wa la tuqas yace annabi ya umarni sallallahu alaihi wasallama a barge manya a cika ta yace kan ma a rage ta amma can yake cewa wala ba su bi khatimin turiya za ta alaka wakala wajen wadda mutum sabu ta tabi'in ya ce amma babu laihi in ta tsawo ya ce in ba ta tsawo ya ce ba laihi a rage ta kamar da dama cikin wasu malamai na sahabbai da tabi'ai suka yi magana in ta tsawo a rage ta kenan amma magana cika ta abu ne kaɗa'an ba ma magana saɓani a wajen magabata babu wata maza ba cikin maza ba wanda aka sani wanda ta zo ta ce a ai ba laihi a aski ko cikawa musu a kowa ya yarda cikawa murni ne kuma ragewa laihi ne ila wanda ce makaruhi wanda ce haramu amma babu wani malami ɗaya cikin magabata wanda ya data kuma kaga mutum ya takun ya kayan shi ne ma ba ta malikiya ba ce ba ko ta hanafiya ko hanabi a kuna ra'ayi ne na rashin kula da sunna sakaki na wasu kudu amma da umarni a nufisar mai na wafir liha a cikata wani wani ce wa'afin liha ifa mana a barta kenan ka taba ta shi na suka hujjar magana ka taba taba ta wa'afin liha wafir liha ku cikata tun da ya kusan ana wa'afin shawarin al'ifa bil ha ma'ana a musadda ita kurin to nan magana musadda ita wasu na ga ana iya aske ta wasu na gama a gashin baki sai dai a girbice ba mai aski irin aski na kolo ba sa reza aski sai dai a girbice a mai shi masu sai kamar da wasu na gana iya kalmar wahafu amma kamar su imam malik shi ya gama duwan da haka na kamata a mai ladabi wanda ya aski da shi maki mai aski irin da aska malik ya gama za a mai ladabi kenan za a kuma magana kan a mai girbicewa irin da kamar sai na kwaskwashi gaskiya sai wannan dai ruwa mutafakon alai wa zada da bukhari bayan wannan ruwa da makaranta ta halin mushriki na saɓawa mushrikai a cika gemanya bukhari ya kawo musulmi ya kawo amma a cikin sai bukhari sai ƙara bayani bayan ya kawo wannan ruwaya ya ce wa kane bin umara idan hajja wa itamar abada ala lihiyati fama faddal ahadu abdullahi bin umar in ya yi haji ko ya yi umara yana kama geman ya shi ya riƙe fama faddala abinda ya ƙaru a kan kamu guda shi na kan ƙabad a ta ƙabad gidan damƙa guda haka abinda ya ƙaru a kan da damƙa guda ya girbice ya ce shi albani ce wannan iya kwatanta ba kenan haddin abin wanda shi ne iyakar haddin ragewa kuma ya karanta da kai da aka wafiru liha abin yana da ka'ida ba haka rukuna ta tsakike ta zuwa akan haka albani bayan wannan albani ta ko ruwaya bane ta ta ibn umar haka ta abu huraira to su wancan malamai sun san da ruwaya ta abdullah ibn umar amma sai ana fi'ila abdullah ibn umar ake shi ne can kuma ruwaya annabi ta wafiru liha kun a taka ta ko wafin liha a barke manya alai haka suka ta jayayya kan maganar gaskiya da da magana iya buƙatar kulawa da abun don abubuwan muhiya ga wannan rikicin rikici ne can mutanen gabas wani wa zai gemu haihu shi kafin rama iya wahala a nan iya wahala ka gemu ya wuce don yanayin mu nan bai ba da damar na mutum to ya yi a nan gemu ya wuce kafin guda sai da wahala ɗaya ɗaya ɗaya gaskiya yan dole gima ce ta can masu gashin da yawa a gani saboda har da za ka gemu wani hannun wani hannun gemu gashi kaya guda gemu suka cika hannun ka biyu da shi ko awa ana gashi gemu ana ga da kirman da kirman kyautuwa to shi dai a takaice dan nan magana ce ta cikin ma fitara na biya umarni kurin a barage manya a rage gashin baki sai ikiramu sha'ari idza wufira wa turik ana so a karrama a girmama gashi inda ya an bar shi an cika gashi an to a gyara shi kakkabar gashi kun buzu buzu min nan magana ai akwai gashin da aka halitta aske ko abin na maganar gashin ka gashin ka iya da magana ta abari ko a aski shi gashin ka babu ta fadala ta askewa ko ta bari zamu ga gaban insha Allah shi dai na ajubu shi iya maganar girmama gashi dan aka bar shi aka cika shi aka bar shi a girma shi bi an yudahi wa sarri a sa mushi mai a tashi mana tsaye eh ba san haka dudu haka babu tsari ana so a sa mashi mai kuma a tsaye shi ya wani maganar tukunci a duki suna ke da abin da yake kawowa iya kawo ta madogara kan wani gazi wani maganar da ya gaya maka kamar yamma wata makaddama ce ma wata tarjama ce babu na maganar mas'alar girmama gashi da girmama gashi a sa mai mai a aske da wani dalili ya ce da hadisi abi huraira radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qan qan من كان له شعر فليكرمه رواه ابو داود annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da gashi to ya girmama shi kaje magana a girmama gashi kenan a kula da shi ka bar shi haka na kun duzu duzu ba gyara wa ana ata bin yasar radiyallahu anhu qala ata rajulun nabiy sallallahu alaihi wasallam tha'ira ra's wal lihya فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بسلاح شعره ولحيته ففعل ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا أليس هذا خيرا من من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان رواه مرة أبن ليكي وأنا لفظي آه wani mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutumin ya zo sa'irar ras kai buzu-buzu ba gyara ba tsayewa fa a sha'ar rasu wale ya kenan iya da gashin kan da na gemanya ya yi buzu-buzu ba gyara sai fa a sha'ar ilai rasulullah sassan mazala mai ishara jima ɗan gyara gashi baka ime ishara ya je ɗan gyara isharar da ya min ka annahu ya amurhu bi silashi ali wa lati ka ba annabi mai umarni ne ya je ya gyara gema ya tashi da gema da gashi gyara fafa da yayi kutakwa ya je gyara ya dawo sun maraja da ya dawo faƙari sallallahu alaihi wasallam ya nuna ce mishi alaisa haza khairan shi yanzu wani biyi ba da yayi wanzu wani biyi ba da zo gashi duzu duzu kaza haka kan da ya ma ke ko haka bai yi ba minaniya ce a haɗa kunsa ras mutum ya zo kai buzu-buzu ranar shida kamar shida wannan ruwa da fazin na imam malikin makamacin tsawon min albanin muna ya cewa lafazin da ya zo nan wanda ya inganta lafazin wannan gaba daya akwai ƙarin wanda bashi da bashi da madogara ingantatta ƙarin sa'ar rasa lihiya ƙarin lihiya da ƙarin annahu shaitan amma duk abin da wannan rubutun lafazin ya tabbata annabi ya mai ishara da ya je gyara kuma ya je gyara kenan gashi ne zo na ka duzu duzu ya ce ka je gyara ka dawo kuma annabi da zo ya ce mace haka bi ba alheri da ka zo kai buzu buzu haka karin dai magana ce ta ana neman kenan kaga a kula da gashin kai a kula da gashi kai a karrama shi a gyara shi to wannan gyarawa akwai magana ta kullum kowane lokaci shine zai yana magana kan wani mas'ala yace wa ana abi qatada radiyallahu anhu annahu kana lahu jummatun dakham فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم رواه النسائي abu qatada ke ba labarin cewa shi ina da jumma jumma gashi wanda ya sabko ka fada kuma gashi wanda ya sabka daga kulli ya zo ka fada ya taba ya sabko nan sai wannan bawan Allah ya tambaya mai matsayin wannan gashin kamar askiya ta kawai zai inda bai ci a kullum ka gyara shi ka gyara gashin ka kuma ka daga tsaye shi kullum wannan wata zai ba mu lisani ma akwai magana kan wani magana kullum kinan kashin nan wani kashin Allah farawa malik da mota bi lafaz qultu ya rasulullah inna ni juma afa urajjiluha qala na'am wa akrimha a lafazin da imam al-muwatta ya kawo imam al-kaci muwatta ya ce ya rasu ya manzan Allah ina da juma ina da juma ina gashi kenan wanda yake mai girma wanda ya sauka saman kawada a fa'urar jilwa zan zai tsaye ta zama zan ka tsaye ta ko shashi ta ya ce na wa ka zama ka girma ta mana ka gyara gashi ka gyara shi fakana abu qatada shi wanda ya kawo can ruwaya ya kasance shi abu qatada rubama da hana filiyin marratain kan wanda ake a karima ko girma gashi yakan sa mai ya cashe gashin a wuni hasoyi min ajal ko da ni da cewa a karima ka kalmar da ni cewa a karima ka girma gashin ma'ana a girma shi wannan girma ta gyara gashi ya isa ku shi a kullun ya mai sa mai sai dai zo su bi to wannan shine ke da maganar so daya ko so biyu a kotarwa annabi ya hana cewa na magana da an tarajar wala ta la gibban ka a rika kullun tashewa a kullun a rika dan dagawa to suka ce ya za a yi a ce ba a yi kullun kuma ko a daga ga can ruwaya ta a gyara gashi a tashi gashi annabi ya ga wani ya zo gashi fata ya ce mai koma ya gyara asirin magana dai kamar albanin wallah cikin samun ya kawo masalolin hadisan wajen kala wajen hanya uku da ya kawo wanda ya ce duka lafazin wannan da ya kawo filiyawan marasai da magana ta kulli yawon a kuma ta kulli yawon ita suna matsala wajen inganci ruwaya wadda take da madogara kwakwara da shaida a wajen wannan ruwayoyin wata tabbata ta cewa na magana annabi ya hana tarajjul kullum to me ma'ana tarajjal shine kaka dauka kullum dan abin za gano ba ana ne gun tsayiya bane kade ba a'a domin aka karatu iya ɗaukar a sa mai a gyara a tsaye hidima ce ake wa gashi na ta ruwa ka ruwa ta inganta ce ran alin irfahi mai irfaha kwalliya zan kullum kan ɗan ƙwambo da kullum kana wa ma da gyara mai da sa mai da gashi da tashewa shi ne annabi ana magana magana kwalliya da yawa ta mata baka yawa kenan a takaice tunda manzon sallallahu ya hana mutum ya zo yayi hani akan ka zo gashi faza faza kaga misalin irin gashin mu in dai baka in dai kace ka wani baka kai wani ne ko dai baka dai baka kace shi ba zaka zo kai zuzu gaskiya ko ke manya ko gashi in dai baka gyara shi ba baka tsaye ba in dai tsaye ka kadai gaskiya zaka zo buzubuzun tabbas annabi kin ya da buzubuzu ya da kenan shi kuma tarajjul iya doka sa mai ne da tsayewa kenan wanda ake cewa annabi ya ce a daga ba kudin tsaye ya kadai ba a sa gyara shi a sa mishi mai a gyara shi ake magana wannan kwalliya da ake ma gashi ka ai kullum wannan shi ne magana farko amma ba a san mutum da bar gashi gaskiya ba tsari ba su wani mutum ba su da annabi shi annabi ya yi ishara kuma ya tabbata ba mu Allah ya mutu ya gyara ya dawo annabi ce mishi kuma kai haka yana alheri da ka zo zuzu ka annabi bai tambaya ba kwana kana da yi kullum da annabi ya ya aiki da kamar da ya zo gashi fasa fasa ba gyara sai ina ne وحلق الشعر الراس مباح kuma yace mas'ala to zama magana gashi mene magana girma gashi ko an bar shi to yace aske gashin kai halaka ne wa kaza tawfiru haka a cika shi amma liman yakrim ga wanda zai gyara shi ka bar gashin kanka in ka gyara nan kaka din ba wata fadala daban ta barin gashi ko kolo yace ya wannan magana halitta aske gashin kai ko cika ga abar gashin kai a gyara li hadith ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihliqu kullahu aw dharu kullahu wata ruwa ce ihliqu kullahu aw dharu kullahu ko ku aske gaba daya ko ku bar shi gaba daya rawu ahmad wa muslim wa abu dawud wa nisa'i wannan magana cikin sunan abi dawud annabi ya wannan magana da ya ga wani yaro ne ya zo an aski rabin gashin an bar rabi akai da annabi ya wannan magana ya ce a hilqu kullu wa daru kullu ku aske ku bari shi gaba ɗaya gashin ko a aske gaba ɗaya amma aske rabi in da na wannan na shaka zulu da ake na kokon ko kawurai aske rabin gashi ko nan a bar maka nan kowa za ka kusa na yi sai ga an aske nan an bar sabon da gashi da yawa akwai masu wajen basu suna yi daga nan kin kware gashi an ɗauke shi an bar gashi da yawa sama don bai dace ba kurin in ma ka aske gaba ɗaya ko ka bari gaba ɗaya amma kuma annabi amurka kuma a gyara ka haka kenan magana kolo akwai masu aibanta ta kama ya samu kama ta ina ga wannan malamin ɗan fodiyar imam iya cikin malamai su kawo karhanta kolo su sa abin da ya shahara ana magana kolo wasu na aibanta shi ɗan fudu ya magana kan me masala da malamai na ga nawa nauyi ne ma nawa nauyi sun karhanta kolo don me akwai cikin su musu surare daban wanda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama da yake ba da labarin khawarij iya ba ta simahu tahlil alamu su kolo mutane masu yin kolo to wannan ne ya sa mutane suke duka kolo ke lafi daga nan kolo aiku daga nan magana kolo ta zo suke aibanta kolo amma cewa ai alama ta mai kaza ai alamacin alama su ai ya ce a cikin alama su akwai karatun ƙura'ani akwai yawan ibada karatun ƙura'ani ƙura'ani karatun ƙura'ani layi ne kenan suna da wannan cikin abin da ake su kenan sun yi kulawa da askewa shi ne alamar gurin sun yi kulawa da su musu barin gashi amma wannan bai kwatanta haramta aski aski golo bai kwatanta haramta haramta shi kuma nan zama gashi haka da abin hadisin jabir bin abdullah abdullahi bin ja'far lokacin lokacin da baban sai mutu annabi ya zo gidansu su duka uku annabi kira wasu ya nemo wani zami ya musu kolo gaba daya bayan mutu ja'far na kenan daga ce kuma ga wannan ruwaya annabi ya ce a aski gaba daya ko a bari gaba daya kuma gashi mahayya cikin wata karama a aikin haji shine mai da haka kenan gaskiya magana ko gaga magana kan hanci kolo suna yin kan wata madogara ba da san hadisi illa san arwata ruwaya kantata kuma fa'inta ce ta wani malama ana gafarta musu ta suka karanta yin kolo amma kolo ba zai yi ba shine ya kawo bin ba su tambaya da yamma akan matsala ta yin kolo yi ko kuwa barin gashi ya ce babu wanda yi duk wanda ka yi ɗaya ko ka aski ko ka bari illa shi ne ga magana magana barin amma an ka bari akwai magana kan kata magana falikurimu wanda yake da gashi ya gyara shi ke da ba samun barin gashi ba gyara kamar gashi haka buzu-buzu haka ba san shi amma dai ba wata fadala ka kolo ka ce ka yi ni zama kaza ko ka barin gashin shi ne yi duk ɗaya mutum ya barin gashin shi amma da gyara nan kuma su kuma sun sa'a na misali su malamai akan wancan masu kuma ta ganin kole shi yayi yin sa gabarin gashi laihi ne ko koyi ma kawure ne masu cewa gashi duk yawan gashi aka su barin gashi aka kwata yin sa gama laihi ne barin gashi aka to barin gashi ba laihi bane ba amma da sharadi ka gyara shi kana ko yace wa amma halqu ba'dahu wa amma halqu ba'di wa tarku ba'di amma aski rabin shi mana kai kabar rabi ba yi kurahu tanziha an karhanta karanta tanzi talaban yace zahirin magana karanci ne gaskiya na tarihi ne gurin a zahiri ba wani ma a tanzi ya ɗauka ma'ana ta yamma babu a bakan shi me yasa ya ce da hadisi wani magana da yi ita da hadisi nafi an ibn umar radiyallahu anhu ma qala nahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qada' فقيل للنافي وما القطع قال أن يحلق بعض بعض الرأس سبيل ويترك بعضه me kaza zanko hausa na hema gwargwari me kaza shi bai san zanko bai yawa ya ce wani ya ce manafi ne me alkaza ya ce shi ne an yi loka ba da rasu tabi a alkewa yaro rabin gashi rabin kai kuma a bar rabi zan goje kenan kuma magana kenan shi ne wana rabi aske rabi a bar rabi shi ne alkanabi hana shi ke laihi ne kanan ya hana ko an ce ba wala tanzi ne kuna na hana na haka aka ce shi ne ba ni ka ce babu ta hujja zaka ce ka sarrafa abin zuwa ga istibabu akan bayan annabi ya ce ya hana an hana annabi ana kunan kamar shi akan haramci kura sai muttafaqun alayhi wannan ruwaya bukhari ya kawo ta muslim ya kawo na annabi hana zanko ko kwaskwas zama da yau nake da ta zamani a suke rabin gashi a bar rabi kuma bayan wannan ruwaya da waccan ta ibn umar wanda ya yi magana a kan baya na salasalama na ya yi umarni a gyara kan ma'ana kai na aske gaba daya ko abali gaba daya waccan dai gabata ne bin umar na iliku kula wa zaru kula ko aske gaba daya ko kuma gaba daya da wanda sun ɗauka ma'ana guda dai na hana yin zanko za mu ce ko yanzu shashen da a hausa shashen da ko shashen da na gan shashen da shashen da askin da ne na aske ɗan tozo a sama sai tarku shebi wa ibqa'u abas barin barin taba hurhura a bar ta kenan ta ta fita kuna ka tsige ta sawa'un kana filiya an fi ras inda hurhura ce a kane ko a gemanya a barta ba a cire ta ba a barta ya ce wani mar'atu wa rajulu fi zalika sawa magana hana tsigi warwara da mace da namiji duk daya ba wanda aka halittawa shiri warwara ko tsigi warwara ya wani magana ce da hadisi amur bin sha'ib an abi an jaddihi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتف الشيب فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحتى عنه بها خطيئة قال فضلا تحقيق تسمى فضلا تنام تسمى هلو تنام فضلا أنا لما تأيي النبي يقول لا تلتف الشيب كوكو تيجي كوكو تيجي هرورا فإنه نور المسلم hurhura haske ne ga musulmi haske musulmi ya ce mami musulmi shi bu shaibatar islam ba wani musulmi haka girma ka kai hurhura a cikin musulunci duk hurhurar da kai guda illa ka tabar lahu biya hasana duk hurhura hurhura guda za a daga maka daraja za a baka haka maka lada ورفعه بها ذلكم أحدقها مكة درجة وحط عنه بها خلقكم ذا كي كي ونزلين كنا هرورا بدا كان دا أبو داو أروتا ما لادا أحدقها ما درجة أدقي ما ذنبي هرورا بدا kaga masu ruwa kaga akwai matsala ce kuma ai hakuri da ta ai hakuri da ta sama ashe mata ma da fadalanta ɗaya ce wani wani nasu kai da yawa ko duka ta gama kan ɗaya ce take zama fadala ko ta ɗaya a baka lada a ɗaga ma daraja a kan kalmar zurbi hurhura guda ko idan wannan fadala guda uku sai rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmizi wa nasa'i ibn majah wa ana anas radiyallahu anhu qala كنا نكره أن أن أن ينتف الرجل شعرة البيداء من رأسه وليته رواه مسلم أنا سكت يا كنا من أصحابي من أكين متين أن ينتف الرجل شعرة البيداء من أكين قال يا مجمع متين يا تيري جاش هولي أتكين كان شكو جيم نيش يقال أكو ما سبب يستيري تا أريد أن الله يني سابقنا كلا كلا يني بيداء شباب sai tagayyuru shay bil hida bil hinna wal humra was sufra wa nahwiha nan kuma canza hurhura da lalle ko da wani abuja ko da wani zamu ce sufra dai irin ramta irin za'afaran nau'i ne na ja ba ba ahmar ba sufra nan sufra dai ja ta ja ma garo garo zaka ne na kun da aka ci shi sufra ja wanda bai ci da bai kai ruju ba za a ce ba abin ba iske mai jama'a iske wannan shi dai kuma aka ci ja ba masara ba masara masara ba to masara masara ba masara ba gaskiya wurin goro wurin goro wurin goro wurin goro shi dai na magana ce ta canza hurhurar a ka'aba da fariya kas gaba daya ya hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna al-yahuda wan nasara la yasbiqun la yasbiqun fa khalifuhum kaje magana eh manzon sallallahu alaihi wasallam yace yahudawa da nasaru ba sa runa gashi ku ku saba musu idan ku kuruna amma cikin cikin magabata an so aka sabta malamin sunna ya ce kana la su ko a ce wa fulani ne su iya rina gashi cikin alamar malamin sunna ce ya su duka wana rina gashi to ga nan iya magana kullum magana mas'ala ta magana rina gashi ba gashi baki ba hori ne ake rina ba baki ba ki sama lalle ba akan sa magana ba baki da wanda ya hori shi ne ake samu lalle ba bakin gashi ba ba baki ba ne ba ta kuma ganin kuma dole kuma mutum sa ya lalle ga gashi ko baki ne a hori ne in yi hori a irina shi asalin magana ke ya ce bayan wannan ruwaya ta wanda kenan duka jama'a sun ruwaito hadisin da ya tabbata din na ga musu biloto shi amma da ya tabbata hadisin kwa ya ce wani hadisi a fitar ba wannan ruwaya ta abu horera ta yahuda da nasaru ba sa yi kukuyi akwai ruwaya ta abu zan radiyar da an kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hasana ma gayyartun bihi hadar shaib alhinna wal qatar rawar khamsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahiki abu zar ki ba labari manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce mahi kyawun abin da za ku canza wannan hurhura gani hurhura ka canzawa mahi kyawun abin za a canza wannan hurhura shine lalle alkatam ita ma wata ciyawa ce wadda take jaji amma tana du ita ba baka bace ba amma jani mai du shine alkatam jani mai du rawal khamsa ko kenan ana yi kenan da lalle ana yi da zafar duk ana yi da sufar waka da warada ma fi da karahatul shadab amma yace akwai abin da yazo wanda yake amfana da karhanta yin sa lallan kashi kun baya kata ruwa abin da yazo wanda wai karhanta yin sa ma hurhuran lalle a samu da kenan lallan ko katabikin ko zafar na kan akwai abin da yazo akan haka to wannan ya ce wa ya zaharu an na haza mimma ya katilif ikhtilafin sin wal'urf wal'ada ya ce wannan magana da ta zo ta hana da aka ce a wani wuri an hana sawa lalle an hana rinda gashin ya ce wannan abinda yake bayanuwa da saɓanin shekaru ko al'ada ko halin wuri matsayin mutum ko matsayin wurin da ke ciki al'urfa al'ada kusa ɗaya ne a wazamci al'ada a wanda aka saba yi a wuri Wani magana albani kwarai cikin zan muna ya yi rabi ya yi magana mai kwarai mai zahi kan magana ya ce kawo wannan magana bayan ka kawo ruwaya ka tabbatar da ita annabi ya umarni a saba musu kuma shi ga shi na yi ka kawo ta magana cewa wai wata magana ta zo saɓanin haka alhali ba wata magana ta zo ga manzon Allah tabbatar ta wata hana ta saba ma wata abin da kawo ta wani ta mai karanta haka ba ko zai gano wannan ba he kan kenan nan zai sa mutum zai sa mutum zai taujiyin al'umma akan ashe shi ma hannun ma akwai hali ma akan sa sa lallan kinan ya ce ma ba ba sa ma kuma zo kalle shi kuma anan garin ba sa ce kuma a gama lamarin addini bayan sunna ta zo ya tabbata anan a kama maganar gari ko al'ada kenan mutum ya ce mu anan garin an kai ta an kasa lalle lalle ne alƙawatala ce ya suke ka dan anan da magaran ba yi sai da matsala ce ba gama addini na kan ba sa ma addinin lamarin a maganar al'ada ko urfin mutane a ce bayan ya tabbata a sunna ƙwarar albani ya magana kan wani masala ce bi dace da kawo magana ba ya ce alagawar ta mace ta mana amma magana kuskure ce a kawo maganar sa abin da ta bata sunna a ce wa amma wai ya dace da al'adar mutane da urfikin mutane kenan an aka ce baya gari gaban kai lahi ba abin da ta bata sunna wa annabi ya wani ma khalif da hud wa nasara kuma a ce mutum kina garin sun ba a yi ne lai ya aibanta shi a magana da kawo anan ce wannan kuskure ne fare ce yace faqad faqad ruya an ba'd as-sahaba an tarkat zab akhda kuma kama magana an samu daga wasu daga cikin sahabbai kan barin sa lallan shi ya yi kaji warawa ba a don an na fi'ilahu afdal kuma suka ce a yi shi ya yi wasu ne fito shi kenan kenan ya dace da garin da kake gura wakana ba'adun ya kadabu bi sufura wa ba'adun bil hinna wal katam wa ba'adun bi za'afran wa khadaba jama'atu min bi sawad ya ce bayan ya kama maganar cewa wasu suna gai barin shi ya yi wasu na gayin shi ya yi ya ce wasu suna yi da sufura irin zafara kenan mai bajaja wasu na yi da lalle wasu na da katama mai du ja mai du wa ba da wasu na da zafaran ya ce wa kataba jama'atu min bi wani masu yi ma da baki na albanin shiga dinne albanin a ko rudu kan wannan magana suwaye suka ce barin shi ya yi karbar ta kaddara wani sahabi ma ya ce ba annabi ya ce ai ba magana kawo magana wani kaddara sa mun sahabi bi ba ya ce ba ba to annabi ya ce mai kuma shi yayi ka ce wani magana wani kuskure kawo magana wani wurin bisa wasu mutane daji kawo magana kamar yadda mutum bisa abun bayyana kan haka ne gurin kenan sabai ma kun suka ce ma ashe ana yi ma da baki na yi ba wata madogara kwara ba wata madogara suka ce annabi annabi ya hana nasu ya kara annabi ya hana jannibu sawad to Allah Allah Allah gafarta musu kenan kai wannan kenan mutum kai da kiyo da magana albani yace lalle an samu wasu sahabbai suna yi da wancan sufarakin wasu yi da lallan wasu yi da katamkin an samu duka da wannan nau'i ne na rinna ga shi ne kuma rinna gaba da Allah zamu yace ku yi lokacin aka kawo Abu Quhafa ana kan zan ka magana ne eh ina kashe ka magana gaban sha Allah kuma abin da annabi yana gurin baki kuma ne baki hana kuma da shi amma kenan jane duk wani masana masana ne kai abu ne shi ganin kun baki aka hana kuna ta kai amma da baki annabi ya hana tabbas yace zakar al-hafiz fatah ma'ana ya fita da bai yace an ibn shihab az-zuhri annahu qala kunna nakhadu bi sawad idza kan wajhu shad hadidan falamma nafad al-wajh wal asnan tarakna imam az-zuhri cikin malaman tabi'ai ne ya ce ya kasance ya ce muna yin ƙumshi muna rini da baki an huska tana da ƙarhi mana idan ya ka ce a lokacin da huska kenan iya zana kama ce huska tana ƙarhi ma ƙarhinta kenan ana samari hata ba ta fara ba kwantawa ba kenan nan samu yake ne kenan mutum mai ƙarhi sabo matashi bai ba kenan iya sa baki ba da ya sa baki matashi an kai sarmayi ne sai hori kenan ya kasa baki ba layi tsoho ya ce da maka tsoho maka wasa shi na bada cewa magana ce ko da ta inganta ba hujja da ba annabi ga abin da annabi ce annabi ya hana kuma wannan ci ba tabbas ingancin ta ita ko ta inganta ma ce a takaice ba mu dogara ba ce ba da ban cikin tsawon mun ya ka magana kan mutum dauke ta hujja da ita kai ba mu zuri wannan mashi ba sabi bane ba tabi'i ne ma shi na bada ce tabi'i ne ko sahabi zai ce kaza ba annabi ta kaza sai a gabatar da magana annabi sallallahu alaihi wasallam akan ta sahabi yace ga ruwaya kuma shi yake ce tawili da yace maka ga ya ka imamu zaki shi ya ka ra'ayi ne shi sai sabi dan yace albani ka ce domin matsalar sai sabi ya tashi a garin masar masara garin da malaman ta mata suna da ɗan tawilin aske gemu da tawilin sa baki ta shi ya tashi a wani yanayi ne na masu abu shi sa abin shi ma ya ɗauki shaka haka na kuran in ba shi ba ka kawo wannan ruwa ce ta wannan tabi'i ne sai ya kawo magana kowa ya karanta ta Abu Bakar Siddiq zai mu tabi'i daga zamu insha Allah sai ya kawo cewa wa amma hadisu Jabir radiyallahu anhu أما حديث جابر رضي الله عنه قال واندبار لابار تشوى جاء بأبي بأبي قهافة ولد أبي بكر يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيروا بشيء wannan ruwa ta abubakar lokacin da aka bude maka abu kuhafa baba abubakar ya musulunta sai aka zo da shi a nasarar salama a bude maka ya ce kan shi ya yi fasibus ya hori ta gama nau'in wannan shifka ce ta kimi aka ca wannan fara fes ya yi fuli fes wannan shifka da ake fara abu kama abduga kama abduga kama abduga kama abduga ya yi fuli fes kama abduga sai manzon sallallahu ya ce izhabu bihi ila ba'd masa'i farto ghayru bi shay amma wajen musawal yace ku tahi da shi cikin matan shi ku kashe wani gida a canza wannan gashin na horin a canza horin wannan a dan tsaya mai kala amma da abin za a sa ka nan bai kayyade ba da lalle da safar safar a ce a ne kinda abin za a sa ku kaurace mu baki kenan ka sa baki amma sauran sun fara cewa yanzu ana isawa amma baki ne annabi hada ruwahul jama'a wannan hadisin duka kenan bukhari sun sun karuwa ya sauransu sabu daud sabu sunan sun karuwa ya banda bukhari shi buhari bai karuwa ba yace haka yace jama'a da kanka kace jama'a duka wannan gaba daya imam ahmad bukhari muslim wannan sabu sunan guda hudu wannan to amma anan yace ruwahul jama'a amma bukhari bai kashi aka fitir musu bai kashi ba to shi a nan sai da sabi sai ke cewa wannan abin da aka gaya ma abu kuhafa fa'inar waƙi a ta'ayin wani abu ne ya zo ga wani wa ƙa'il aya la'amu malaha abin da ya shahari aka ma wani mutum daban bai gama kowa da kowa shi albani ke cewa waƙi a ta'ayin a nan ya za abin da ta waƙi a ta'ayin abin da wani a kan shi ne kaɗai aka yi magana annabi ya ba wasu dama sai to a aka samo dama annabi ya ba dama wani yayi dama to wannan wannan wannan ba ba wata madogara kan kebrance wai wata ta ayan kenan wani ne shafa kenan bai shafa kowa ba shi abin da kike kawo kama wannan albanci ta wannan minna bare yayi raddi game da wannan ci ba wata madogara kan wannan fiqh cewa waqi'a ta ayan ne ba a ce ta shafa kowa da kowa wannan magana ta shafa kowa da kowa karantarwa nan zaka wacce kurin aje a yi amma a kawarce baƙi haka nan ba wani keɓance a ta shirya ta shafa ba ta kowa ba sai kuma gana mashi ƙari cewa rina gashi da baki da mace da namiji sa yambo kurin bi halitta magana ma sa yambo shi ne baki a nan ko? sai kuma kawarce bishe lafiya ba ya ce sun ina wula ya stasin rajulun ka abi kuhafa وقد استعلى رأسه, رأسه شيبا أي نسبك بالسواد فهذا مما لا يليق بمثله كاجيتي أي أبني ما بي كيو بزي زمو كيكاما أبا غبا كما مجب تن كما أبو كهافا كاجي كما أبو كهافا لتيجي هكا أشي gashi fada fitar saka a ce an sami kuma baki abin dace ba kamar abu kuhafa kenan dan iya latizo shi yasa yace haza mimma la yaliq wani abin da bai dace ba ga misali da misali irin abu ko hafa a ce ya sa kinan da ba shi bane ba ko yaro ne sa kinan ba lalle bane ba haka mun wata sai ta bata Allah ga wata mishi ga wata mana galaba sai ko yace sai yanzu bayan wannan mas'aloli da yanzu kenan na magana na magana ta rinin gashi sai a tattayu bil miski wa gairi kuma sa turare da almiski da wani abu nan kuma kurin haka a jiki a jiki sa turare na almiski ko na almiski nan da ya sauka musulunci kenan iya kulawa da tsafta da kamshi ba san wari ya ce kenan a tattayu bil miski wa gairi muna taib الذي يسر النفس ويشر الصدر وينبه الروح ويبعث في البدن نشاطا وقوه yace turare da mai kamshi wanda surun nan zai sa mutum jin daɗi sa faranta maka rai ya washra sada ya yaluta maka kirjinka wa nabi ruhu mutum ka san tarare ya sa mutum kazar kazar kana jin daɗi kana jin baka jin kana jin samu kazar kazar ko ta kamshi da yake jin daɗi mutum ya samu walwala ya sa mutum walwala da kama ƙarfi da sa nishaɗi maimakon wari wari ya kare sha'awa ma ya guje wari ya rufe sha'awa ma yace wannan magana yayi ta ta shi ma daga cikin sunna sa tarare li hadith Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbib ilayya min ad-dunya an-nisa wa tib وجعلت قرة عيني في صلاة أنا ماشي أنسى مني san wani abu a cikin duniya ina san mata ina san turare wa ju'ilat qurrata aini fi salah amma an sa mini jin farin ciki ina samun nutsuwa a cikin sallah dan sallah salama har ma ya samu damuwa ta haka yace ya arina biya bilal ka huta ma na samu ka samu hutu samu hutu jin dadi daga sallah kina tar an fara sallah iya cikin matsala shi annabi sai sallah kuma ya tawarware magana wani iya cikin damuwa iya cikin sallah ya tawarware yace sallah tana samun samun nan da mun da samun horin ciki amma ana kariya ko akwai matsala an shi sallah abin ya rage kenan sallah tana ba mutum nutsuwa in dai balle mutum ya san abin da yake yi tana rage maka sosai a takaice kenan yace kenan in an samu kenan ina a duniya ina san mata turare kenan mai sabata da kai kai annabi annabi san turare kwarai yace kuma an sanya mun horin ciki na a cikin sallah rawu ahmad wa nasai wa hadisi abi hurairah bayan wannan magana ta turare bayan wannan hadisi na Anas akwai hadisi na Abu Hurairah radiyallahu anhu yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man urida alayhi tib fala yurdahu fa innahu khafiful ma'mal tibur rahim annabi sallam ya ce duk wanda aka gabatar mai da tarare kai ce bai so sai ne wa khabir man amal har shi tarare bai da bai da yuni sai maka yuni kai maka yawa ko a sama tararen me da ba ka ba ka doka ba yace iya da sauki wajen wajen doka bai da yuni kuma gashi dibo kuma ga kamshi ka ta da kamshi wannan shi ne illa kullum akwai wani abin da akwai aka ce akwai aka samu wani wani nau'in turaren haka jiran gabe su akwai turare balle irin na masu wurdi akwai turare masu wurdi malai masu wurdi ƙarfi gare shi kaka ji maka iya juya wani kusa ba kaka ji ƙarfi gare shi ya shi kanta iya juya wa kaga wannan kaga dan kace baka so kaga dan ba dai bane saboda yana da illa akwai gunta da ko nake ko nake bai san da bai san shi na samu haka ustararka amma yawa satararka ne mai ba mai yawa da irin na wani abu daban gaskiya matarare lahiye mai tsala da ya ce ba san shi gaskiya ga yana bare da wannan su dalilin ki so ka maka na muhimmancin tarare annabi ya ce ma ka kame da kwanan ka amsa kuma bashi da wani kuma ga kamshi رواه مسلم والنسائي وابو داود وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في المسك هو اطيب الطيب أنا yau baka sama na wajen shi ne shi ne bana ba cewa wai mutum ya zo zai samu ka baka kaje baka san warin kaga ce amma haka ne kullum kace baka so gaskiya ba da yin komai kamar shi ko insha maka amma in ranka ka je kai mace warin kana ce a baka bukata ya bani a hiri ba cutarwa annabi ya ce almisk ko an ɗauki shi ne mahi turaye mai kamshi a nasu an can zamanin shi ne turaye wanda kolin tare kamshi rawar jama'a ilar bukhari wa bin maja wa an nafi qal kan ibn umara yastajmiru bil uluwa غير مطرة وبكافور يقرأه معه معه علوة ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم نعم أبن yake so ma'ana ya kawo abdullahi bin umar ya staje mini bil'uluwa yana sa turare na wuta uluwa na wuta ya uluwa kuma tsarin tsarin ce ne kuma ce gari mutarra gari mst mutarra turaren da ba a gama shi da turaren ice ne kurin ba a garo ya shi ba da wani turare kasa ana sawa ice a gama da wasu tararka a juya ina kana mata da tarare mace a samun tarare a juya a gama shi da na ruwa da na ice a gama iya kamshi to iya iya aiki da ice kadai na wuluwa ba tare ba da ya sa ya sa mai wani turare na uwa da ba kuma iyayi da kafur ya tarahu ma na uluwa ya gama kafur da uluwa kin wai kul kuma abin da kace haka manzo Allah yake sa turare shi kenan haka kira manzo Allah yana turare na wuta iya na sa na ruwa haka ce haka manzo Allah ke iyayi na wannan iya na wannan ka haka nan a tsakace kenan an san turare sai aka ce masu kan sa ma turare a masallaci ko ana darasi wasu imam malik akwai na musamman mai sa ma mai sa ma akwai mujammil cikin sa bayan ta bayan mujammil shi ake ake shikenan kullun kullun sa sa turare a masallaci kullun ake shikenan sabi ne kullun sa turare a masallaci kullun na wuta iya tashi iya ba mutane shaɗi ka balle aka taru in ba shi ake wani lokaci wani wari aka taru da zuwa sai wari iya tashi ya ma turaren iya sa da shaɗi iya sa da gaske iya da kyau kuma sunna ce ta iya cikin aikin sabai sa turare a masallaci na wuta ba laifi bane ba kuma sunna ce mace haka manzo Allah zama yake wannan ruwa ce ta musulmi da imamu nasa'i kenan kuma zo kashin babu kuna ga lokacin da ya kamata mu tsaya a takaice dai kaga dai musulunci ya tsafta ba a san kasa mu takura a takaice Allah kai mu yawa muna da sanarwa cewa an Allah kai mu gobe akwai dan uwa Dr. Mansur Isa Alwa zai kawo ziyara kuma da jin ziyara zai zo nan insha Allah gobe ke darasin mu na gobe zai zo shi zai yi darasi insha Allah tsakanin magaraba da isha insha Allah Allah ka tsara ku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad masul isarwa na da bauchi masul isarwa da bakar masul isarwa masul isarwa na bauchi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته